Allah yau litinin Allah ya kawo mu shida ga watan Ramadan shekara 1447 bayan hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ranar da ke daidai da February shekara 23 na February shekara 2026 shekara ta miladiya. To kamar yadda aka rawaito daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Abu Huraira cewa sai ya ce ala ummati zaman wani zamani zai zo akan al'ummata taksuru fihi alqur'a makarantar qur'ani za su yi yawa wa yaqallu alfuqaha an amma fuqaha masu fahimtar addini su kadan wa yuqbadu alilm za a dauke ilimi wa yakthuru alharaj kuma har zai yawa qalu sai suka ce wa Allah wa mal haraj ya rasulullah menene ma'anar haraj din nan ala alƙatlu bai na ku kashe-kashe ko ku kisa tsakanin to duk mai lura da al'amuran musulmai a wannan zamani zai ga cewa abubuwan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa su haƙƙa Allah yake ci mu da ma asabakum bi musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir ba wata musiba da za ta same ku sai ya kasance hannayenku ne suka jawo wannan musulma kuma Allah na yaki abubuwa da yawa cikin musulmanin da wanzu Allah suna suna ya faɗa ɗauke ilimi ƙarancin fikihu shi na muka ga kafin mu fara tafsiri mu yinka muraja'an kanmu game da babuka na fikihu har yanzu dai muna littafin al'asmawi wanda yake muna ba na maƙaɗi wazo abubuwan da suke warware alwallah a cikin sababban da ke kawo kari mun ce akwai bacci akwai gushewar hankali kuma mun ce akwai ridda ko ko mutum yana shakkan shi ya yi kari ko bai kari ba ko ko wanda ya shafa azzakarin shi da tafin hannun shi ko yatsun shi ko gefen su to wayannan duka alwalarsu ta lalace yau tambayan shine cikin abubuwan da ke sabbaba hadasi me na na ƙarshen wanda muwallafi ya faɗa kuma kashi nawa ne da bayaninsu
السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله
آه، يندخل الحدوث في اللذة على أربعة أقسام
بال...
بال- باللمس باللمس على أربعة أقسام وهو على أربعة أقسام نعم جيد إن قصد اللذة ووجدها فعليه الحدوث طبعا وإن وجدها ولم يقصدها فعليه الحدوث آه.
وإن قصد اللذة ولم يجدها فعليه الحدوث ما شاء الله وإن لم يقصد اللذة ولم يجدها فلا عليه طب ما شاء الله wato abin da ya karanta cikin abin da ke warware alwala kamar yadda ƙur'ani ke aula mastumin nisa'a aula mastumin nisa'a la masa mufa'ala wanda ya shafi mace ko mace da ta shafi namiji shafan namiji ya shafi mace mace ta shafi namiji yana warware alwala da waɗannan sharuɗai kashi hudu in qasadal ladha wa wajadaha fa alayhi wudu wanda ya shafi mace ko mace da ta shafi namiji da niyyar ta ji daɗin shafan niyyar qasadal ladha kuma wa wajadaha kuma yaji ko ta ji to wannan alwala ta wajaba wa in wajadaha wa lam yaqsidha mutum ne ko mace ta shafi namiji ko miji ya shafi mace ba da niyya ya ji wani daɗi ba ko ta ji daɗi sai ya ji daɗin ko ta ji daɗi to shi ma wannan daɗin ya wajabtar da alwallah wa in kasa da hawa ne da mutum ne ya shafi mace da niyyar ji daɗi ko ta shafi namiji da niyyar ta ji daɗi amma bai ji daɗin ba tun da ya shafa fa alaihi wudu shi ma yana da alwala to wanda ya shafi mace wa illan yaqsid al-ladha bi niyyar ya ji daɗi ba kuma bai ma ji daɗin ba to fa la wudu alaihi to wanda ba ba babu alwala ya ƙarshe saboda ka shafan da shafan da baka yi niyyar neman jin daɗi ba kuma baka ji daɗin ba shi ne ba alwala amma duk sauran akwai alwala a cikinsu to sai mu ci gaba kun san wannan sura suratul anbiya tana karantar da cewa dukkan annabawa ta addinin su aqida su daya kira Allah tauhidi ana samun bambanci ne kawai wurin shari'a shari'a wannan tana iya bambanta da wannan sannan kuma dukkansu Allah na jaraba su kuma Allah da kanshi sai ya zo ya kwaranye musu wannan musiba to yau za mu tashi aya ta 36 Allah ya ce وإذا وإذا رآك الذين كفروا أقوي أتكون لقد سبق كنا شري شو بنصاش أنا با أنا أنا تلاتين دنا تلاتين دشنكو تو يتي ولقد سبق أن الكفار كانوا يسرون النجوى abin da wato ya gabata cewa kafirai suna asirta gana wasu waya kuluna suna cewa hal hadha illa basharun mithlukum shin wannan ba mutum ne basharun ku thumma atafa ta'ala amma ya ce alayhi saboda ka Allah zai haɗi zai atafi akan abin da suke faɗa da cewa wannan shin ba mutum bane kamar ku wato Allah na gaya mana cewa su kafirai da ya gabata suna ta aya annabi sallallahu alaihi wasallam ba wani abu ne mutum ne to wa idza ra'aka in suka ganka allazina kafaru in yattakhidunaka illa huzwa ay mahzu'an bihi yaqulun ba sa rike ka sai kamar wanda ake izgiri suna maka izgiri dan sun ga ka sai suka izgiri wanda ake wa izgili ya koluna a hazan da zai yadda ayin hata kuma wai shi wannan dinnan shi ne ke ambatan allolinku an yi aibu ha wai yana aibanta aibobinku wannan wannan shi ne wato irin wato nan bai sa ya ma ambaci allolinsu da aibi ba sai Allah ya ba su rinda ya ce wa hum bi zikirar rahmani lahum hum take kafiru alhali a lokacin da suke wannan magana su kuma da ambaton Allah kuma da littafin Allah hum kafirun suna kafirta Allah ya kawo littafin Allah a hannun manzon shi kun kafirta da shi wannan manzon nan da ya kawo wannan da kuka kafirta kuma shi ne kuke izgili da shi to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun kasance suna mai izgili suna mai abubuwa har da kanshi wani lokaci abin ya kaddame shi shi ne nan ma nake cewa kafirin nabi wa min al-istihza bihi an istijalihi min azab fa qala ta'ala daga cikin abubuwan da suke izgili da shi cewa mana ya gaggawa a kawo su azaba in gaskiya yake kamar yadda Allah ke ce mana yadda suke cewa اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو أتينا بعذاب أليم. سنك cewa manzo Allah kuma sun yi Allahumma sun san kuma akwai Allah ne cewa in wannan abin da annabi ya zo da shi shine gaskiya daga wurinka ya Allah to amtir alaina hijaratan min as-sama kai muna ruwan duwatsu daga sama aw itina bi azabin alim ko ka zo mana da azaba mai ba wani abu bane istikbar ne girman kai sun san annabi da girman kansu sai sun ka gaya mai maganganun da za su fusatar da shi ya ji haushi to haka kafirai suka kowane zamani har yanzu mazan Allah sallallahu Alaihi wasallam a hannun kafirai da bakinsu da harshensu har yanzu bai tsira ba za ka ga suna izgiri da shi suna faɗan muyagun abubuwa da sun su kafiran na gaba da shi da kuma masu kira ya amuru da nasa masu kiran mutane zuwa gaskiya su ma basu tsira ba haka za dinga tsangon su ana yaya musu maganganu ana neman su ji haushi to wannan abu ne wanda yake kafirai sun saba yin shi Allah ke gaya mana kulkar insani min ajala to Allah ya ce kulkar insani min ajala an halitta ɗan adam mutum min ajal daga gaggawa ai annahu li kasarci ajihi domin yawan gaggawan shi fi ahwali duka halayen shi ka annahu khuliqa minhu kamar da an dauko gaggawan ne aka yi mai da mutum daga wato maddan mutum kamar daga gaggawa aka yi ta Allah ya ce sabuhi kum ayati lalle zan nuna muku ayoyi na mawa'idi abubuwan da nayi alkawali shi bil azab na azaba fala tasta'jilun saboda ka kafi gaggawan neman wannan azaba din fi cikin shi fa'arahu alƙatul bi badar kuma Allah ya nuna musu kafirai da aka ji yakin badar sun suka je suka farba musulmi Allah ya kora musulmi a kansu saboda haka mutum yana da yawan gaggawa abu ɗaya ne kawai aka yadda shari'a ta yadda ta yi a gaggawa shi na aiki a jini annabi sallallahu alaihi wasallam yace badiru bil a'mal fitan ku yin gaggawa kuna saurin yin aikin alheri kafin fitina ta zo domin wata fitina za ta zo abinda kake za ka iya jiya ba kai ba yau in ka zo ba za ka iya yi ba saboda wanda kan akwai alheri da yake so yayi wani yana so ya gina makaranta sauri ka gina wani yana so ya gina asibiti ya yi sauri ya gina wani yana so ya yi hanya ko rijiya ya yi sauri ya yi wani yana so ya taimaka wa malamai haddi na islamiyya da kullum matsalarsu ba albashi ka yi sauri ka taimaka musu marar lafiya asibiti ka yi sauri ka taimaka musu in kuma kana da kuɗin zuwa yin haji na farilla ka yi gaggawa ka je haji in ba ka taɓa yin umra ba ka yi amma yadda na ga zamaninmu a ƙasan nan da ƙasashen musulmi kamar ibn mubarak yana da cikin tabi'ai wata rana ya taso daga can ƙasashensu na afghanistan lokacin ya zo zai je haji ko da iso wuraren iraq sai suka ga yana wucewa sai ga wata yarinya ta je inda ake yarda bola ta ɗauki wani ɗan tsuntsu batacce ta ɗauka ta shige gida da shi sai ci abi ta ajiya tambaya da aka tambaye suka ce ba wabansu ya mutu ba su da wani abinci har yanzu su a wurinsu halal ne su ci nama matacce to daman yana da ayar raƙumma ɗauke da abincin da zai kai su hajji ya dawo da su sai ce a dawo da ayar nan a dawo da shi wannan kayan a jirge shi a gidan wannan yarinya da uwarta da sauran yan uwanta ya ce nan ne hajji ba wannan shekara ciyar da fakirai ya fi hajji na nafila hajji na nafila na mustahabbi ciyar da fakirai ya fi umra ta nafila balle kuma ce ilimi wanda shine jihadin wannan zamani duk musibar da muke da ita duk kasan nan na farko shine jahilci jahilcin nan kuma murakkabi jahilci da addinin musulunci da kuma jahilci da rayuwar duniya duka biyu duka biyu ashe in ka niyyar za ka je kai umra ka samu goman ƙarshe a madina ko a makka kana fatan lada to akwai abin da ya fi shi lada inda ladar kake so ba ka je ka ci shinkafa kaza ka sha iska kai abubuwa inda ladar kake so tsunzurutun lada kake fata to ka samu islamiyya ka ce wannan kudin da zai je yi umra ga shi albashinsu na shekara daya duk yaron da ya karatu a wannan makarantar ya fita duk aikin da ya na alheri kai ma kana da lada cikin shi ko ka samu mutane hanyar su ba musu kwanta ba suna zuwa gonakinsu suna ɗauko ka je ka yi musu kwanta yadda manoma za su je su yi to duk lokacin da aka samu sauƙi wanda ita ce kira sadaqatul jariya har bayan mutuwa mutum na samun lada ba an ce hajji da umara ba su da falala ba ne suna da falala amma akwai abin da ya fi su falala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hajji ɗaya yi a rayuwar shi hajjatul wada da umra uku wurin malikiya umra uku ya yi tsakanin madina da makka kusan tsakanin sakkwato da kaduna amma umra nawa ya yi guda uku yanzu wani nan hanshakin mai kudi zai ce wannan umra ta ita ce watakila ta talatin to makarantun da ka gina ba hanyoyin da ka yi wa asibitin da ka taimaka ba da muna sa shi a wannan da al'ummar nan an samu sauƙin al'amari Allah shirin da mu to waya kulo na mata hazar ba a to cikin gaggauta azabar da suke ne sai ce waya kullu mata hadal wa'd wannan wa'annan tsoratar wanda kake mune yaushe zai zo bi kiyama cewa ran tashin kiyama in kuntum sadiqin in ku kusace masu gaskiya law ya'lamu allazina kafaru law ya'lamu allazina kafaru hina la yadkhuluna an qulubihim an-nar wa la To, Allah ta'ala sai Allah ke cewa, Nabi alamun da zai na kafa roki na layi kufuna, da waɗanda suka kafirta suna sane, uku suna sani lokacin da ba su iya kangewa yadda fa'una su tukuɗe an wujuhin daga fuskokinsu na ba su iya tukuɗe wuta daga fuskansu. wala an zuhurin haka na kuma daga bayansu wala hum yansarun kuma za a nima ba a gaji ba taimakon su yani yamna'una minha fil qiyamati ana hana su daga shi ran tashin kiyama wa jawab law yani ma qalu zalika da sun sani ba za su ce mata hadal wa'd ba da kafiri ya san ran da zai ga wuta tana cin fuskar shi ba zai iya kare kanshi ba tana cin shi ta baya ba zai iya kare kanshi ba kuma yana neman agaji ba ne neman ya taimaka mishi da ya san wannan rana ba zai ce wai yaushe wannan wa'adin zai zo ba dan bai sani bane yake wannan abu ba bal ta ake yin barka Thank to sai Allah ya ce bal ta'tihim al-qiyama wato ran tashin kiyama za ta zo musu bagata ne wato za ta afka musu ba zato fatabhatuhum fatuhayyiruhum tadudar da su wala yastati'una raddaha ba su iya mayar da ita wala hum munzarun ko ba za a musu jinkiri ba yumhaluna li tawbatin aw ma'zira ba za a ba su wani jinkiri ba inda za su iya tuba ko ko su ba da wani uzuri wato da kun sani cewa ranar tashin kiyaman nan ran da ta zo kuma ba makawa za ta zo sannan kuma in ta zo kaga mutum ya ga azaba ba yadda za a iya tokuɗe wa kanshi wannan azaba kuma ba za a taimake shi ba to da ba zai nemi wai gaggawan domin izgili da manzanni yana cewa mata hadal wa'adin shi ne wannan wa'adin zai zama wani kadis na hajjabar su
قبلك فآمن الذين سبقوا منهم ما كانوا فيه يستهزئون To sai Allah ya ce wala kad istahza'a bi rusulin min qablik lalle an yi izgili da manzanni gabanin ka wato ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fihi tasmiyatu bin nabi to wannan Allah na haƙƙatar da annabi sallallahu alaihi wasallam yana lallashin shi wato wannan abin da suke faɗa ai an yi ma annabawa gabanin ka fa haqa yani nazala bil ladzina sakhiru minhum ma kanu bi yastazun sai abin da ya kasance suna yin izgili da shi sai ya zo ya kewaye da wanda suke wannan izgilin da shi wa huwa azab shine azaba hakaza yahiqu biman istahza bika haka nan kuma duk wanda ya izgili ya maka izgili ya izgilin ce da kai to shi ma azaba ta ta zo ta kewaye shi yasa quraish wayanda suka yaki annabi a badar ko wayanda aka yi da su aka kace su aka yi yakin uhud da sauran yakuna azaba ta zo musu kuma wanda ya mutu ai tashi kiyawar shi ta zo ashe kun ga in har annabawa ana musu izgili wannan zai zama hakutar da masu da'awa su inda kana da'awa ba irin tsangwama da zagi da habaici da abubuwa da za ka yi ba inda kana kira zuwa ga Allah ashe tun da an yi wa annabawa kai ma ka yi hankuri wato abinda in kana da da'awa kakka damu da mai da raddi ne mai zaginka domin in ka mai da raddi ga mai zagin ka ya ɗauke ka daga abin da kake ƙoƙarin isarwa ka koma maganin jami'in jaka jami'in jaka kowa ya zai ba haka bada kakka mayar mishi da zagi kakka mayar mishi da raddi ka kyale shi ka ci gaba da aikin da kake yi kun gida mun kula da tarbiyyar yara kawai kuma alhamdulillah zan iya cewa an samu nasara da yawa haka domin an bude islamiyoyi ga su barkatai abinda kawai muka su islamiyoyin nan a inganta su malaman na ba su albashi sannan kuma a raba maza da mata islamiyyar mata daban da islamiyyar maza ne daban domin an zo wurin islam kuma a zo ana fasadi ana fasikanci bai halatta ba sannan kuma alhamdulillah an samu ma'allimat malaman islamiyya mata da yawa yadda ga su nan sai ka za su iya karantarwa in kuma wuri ne makaranta da ce sai a ce to da safi maza su zo da yamma mata su zo ko ko ran litinin maza su zo ran talata mata su zo amma wannan cakudan nan wannan ba musulunci ba ya kamata tunda akwai abin nan abin da dai nake nufi mu yinka tarbiyyar da yara amma wanda ya tsufa a kan ɓata in ka mai wa'azi ya ƙi ji ƙyale shi domin ka ce wai sai ya fahimce ka ya yadda ya bi ka ka wahalar da shi ka wahala kai ba babu natija ka kula da yara hankalin mai koma tarbiyyar da yara mu koya musu addinin nan sannan kuma mu koya musu ilimin duniya ma gaba daya amma cewa za a yi izgili wannan akwai shi an yi da annabawa daga nan kuma za ku gane malaman Allah duk malamin da ya sa masu kira zuwa ga Allah su ya sa gaba kawai sai kokarin neman kuskurensu waye bai kuskure ba wanda bai kuskure kullu bani adam خطاء وخير الخطائين التوابون النبي صلى الله عليه وسلم makaho ya zo yana ce musu allimni mimma allamaka Allah kuma yana magana da manya-manyan jigajigan Quraysh yana fatan su musulunta domin in manya sun musulunta to mabiya kanana ba wuya sun bi dan nan nasu kamar da ake fara a aladini wa dauke makaho yana so ya sani shi kuma yana kwaɗayin wayannan sai Allah ya saukar da abasa wa tawalla an ja'ahu al'a'ama annabawa in su yi kuskure Allah bai bari su akan kuskuren su sai ya gyara su shine ismatul anbiya ba barin su akan kuskuren su amma banda su duk wani dan adam yana kuskure to in kaga mutum shi ba abin da yake yi sai ya zama kaman kuda kun san kuda an ce wurin datti ƙazanta ne yake faɗa ko da za ka sa riga mai kyau lafiya lau fara ka sa turare komai sai can ɗan gefe akwai wani ɗan ƙazanta ina kudan zai je to in ka ga malami haka to duk ba malamin Allah bane ba na malamin kirki bane muna yin wannan magana ne dan su bari al'umman nan al'amun da ke gaban mu ya ishe mu yaushe za mu fara jami'in daka a kan al'amura wanda yake musallamat wa tsawabit abu ne tabbatattu ƙungar shi sa kullu masu cewa kaza masu cewa kaza masu cewa kaza inda muna rike da abin da kowa a cikin nan shi ya iske a gidansu da muna rike da shi akwai fada to a shi kenan in ka zo wa mutane da wani ilimi ka ce a wannan abubuwan da kuke karantawa al'adari al'asmawi ga shi za mu gyara shi in ka ce za ka gyara to ka buɗe wa mutane ƙofar fasadi domin abin nan da ka ɗauko wani shi kuma zai zo gyara ka maimakon a tsaya a fahimci addini a yi aiki da shi sai ga malamai suna ta fada tsakanin su amma yanzu ba lokacin fada bane lokacin hada kai ne lokacin tsayawa a gina al'umma kuma a bar sauraron masu izgiri da habaici da da malamai duk malamin da ka je na izgiri da habaici to ba malamin kirki bane ka ka duba wannan ka gani Allah shi da mu wal man yakla
Yeah. فلهم عن ذكرهم معرضون to kun ka gaya musu lahu ka ce ba su kafiran nan man ya kula ku ya hafazu ku waye zai tsare ku bil laili cikin dare wannan hari da lokacin da rana min rahman min azabir rahman kun san dai mutum yana bacci ya sallama al'amarin shi zuwa Allah inda ka fara ban sharin nan al'amarin ka ka sallama to waye zai tsare ku daga azaba Allah da daddare da rana min azabihi in nazala bikum in wannan azaba ta sauka akan ku ai la ahad yaf'al zalika ya ba wanda ke iya kare ka daga azaba Allah wal muhatamuna la yakhafuna azab Allah wanda ake magana da su ba su tsoron azab Allah li inkari min awd min ko suna inkarin Allah kanshi bal hum an zikri rabbihim abinda da yake daga ambaton ko qur'anin Allah mu'ridu suna kauda kansu la yatafakkaruna fihi ba sa tunani cikin alqur'ani wala yata'arraduna lahu kai ba sa ma gitta su ce da ya sama'u mai ƙur'anin na yake cewa ma fi himin al'adun abin da ke ƙunshe da shi na dalilai allaki in tafakkaru fi yawa dalilan da inda sun tunani a cikinsu in tafa'o bi ma yarsu duhun ilal hauf da za samu fa'ida amfani da abin da shi ƙur'ani yake lurar da su na zuwa tsoro wa tarkal istihza da barin izbili saboda ka izgili ba hanyar annabawa ba ce izgili ba hanyar salihan mutane ba ne izgili hanyar fasikan mutane ne da kafirai in musulmi ne fasiki ne kuma ya kamata a tsananta irin wannan malamai in akwai hukuma a tsananta a kansu domin yanzu irin abubuwan nan da malamai suke haɗe a kan intanet sai ya ɗauke mutane daga koyon addini shi ubangiji yana san yana jira ka zo ka mai am- ka mai ibada ka iya alwala ka iya tsarki da alwala ka iya sallah ingantacciya ka iya ibada yana can ubangiji yana jira ibada kai kuma kana can kana jin wane wa- malam wane ne ya ce game da wance wannan mai ba shi raddi wannan cece ku ce da zage-zage shi kenan da yanzu malami zai fito yi wani zagi to za ka ga wajen mutum miliyan ɗaya za su- za su ga wannan domin can hankalin mutane suke amma da za a zo a yi mutane wa'azin su ji tsoron Allah abubuwan da suke yi na fasikanci da sauransu su dawo su koma hanya mutum da ma ya fara gani ko Qur'ani yake karanta ko wani abu na alheri ne ba za ka ga bai- bai bai da wato hankurin ya tsaya da ji shi ashe kun ga kenan ya kamata malamai su bar musu da juna su bar izgili da juna su yi kama juna afuwa da kuma yadda neman musu ma- maharij cewa ko da malami ya yi wani katakwara mu kuskure a neman mishi ozi to Allah ce amdahum aliha yace fiha ma'ana alhamzatul inkari ai shin ko suna da wani su alloli ne lahum alihatun tamna'uhum wanda suke hange su min ma yasuhum da abin da ke wato bata musu min min dunina baicin mu ai alahum man yamna'uhum akwai wanda zai hange su minhu daga gare shi ghairuna bayan mu wal jabla wato ba su da wayan su allolin da za su iya kare su daga azaba Allah sai shi Allah la yastati'una ai wayannan allolin ba sa iya nasara anfusahum ba su iya taimakon kawunan su kansu wala yansuruna ba wanda bai iya taimakon kanshi ba zai taimake ka wala hum ayal kufar kuma su ba mu kafiran minna min azabi na yusabun ba za su kasance wato ana yujamiruna wani sabbahaka Allah ai hafizaka wa ajaraka wala hum minna yusabun su kuma ba za a kasance wato muna ah, sahaba wato muna tare da su muna mujawara tare da su suna muna kusantar su su kafiran nan wato su wayannan allolin da suke cewa suna bautawa ba sa iya taimakon kansu balle su taimaka ma wani shine ga muna al-araf ayushrikuna ma la yakhluqu shay'an wa hum yukhlaqun shin suna shirki da abin da shi bai halitta komai alhali su halitta su aka yi halitta su aka yi wala ya sati wura na hun nasirar wala an fi sun nasirar ba su iya taimakon su ko kansu ba su yi ma'ana duk wanda bai iya taimakon kan shi a abu da wa zai iya taimakon wani shi ba domin mutum kullum ya fi son kan shi akan wani in ka ji an ce mutum ya mutu to ba ka ba shi wurin neman wani abu domin mutuwa ita ce ɗan adam kullum yake ƙoƙarin gudu gare ta to inda iya kare kanshi daga mutuwa ba kai ne zai taimake kai baka wani abu duk wanda bai iya taimakawa kanshi ba boka ne zai zo ya ce kawo kaza za ka samu albarka a kasuwancinka kuma kai kanka da ka je wurin shi ka ba shi wani abu ko yana son kuɗinka to in ya iya sanin hanyar da za a yi kuɗi me yasa shi bai yi ta bai zama mai kuɗi ya wadata me yasa bai ba to haka ƙur'ani yake janyo hankalinmu mun ka gane abubuwa kada ku yarda a ruɗe ku kullum mutum ya neme ka wani abu shi ya iya makan shi in ya ce yana da maganin abu to shi ya iya makan shi maganin wannan abu an ce in kura na maganin zawo ne da yi makanta sai Allah ya ce mana bal matta'na haula to Allah ya ce bal ya da da maza mu kamar abin da ke suke rayawa min kaunin mahkuzina bi kalati alhatin cewa allolinsu suke kare su ba inna ma huwa fihi min al min al min al hazzi inna ma huwa abin da ya kasance na tsaro wanda Allah ke musu ba wani abu bane kawai sai dai matta'na ha wala yu'abahu mun dai mun je mun jiyar da dadi ga wasu wayannan mutanen da uwayensu wato jinkirin da Allah yake musu nan ba wai allolin su ne ke kare su ba a'a Allah ne yana ba su wannan jin dadi ta tare wasu bima an'amna alaihim lil istidraj abinda muke musu na'ima domin istidraj domin Allah yana da istidraj in mutum ya ga kamar masu zuwa wurin boka za ka zuwa wurin boka sai ka ga kuma ka biya bukata ba bokan ne maka ba Allah ne maka istidraji don ka ƙara durmuyewa a yadda da shi to kar ku ga cewa Allah yana kamar ya ya yi ma kafin istidraji ya bosu ya ba su jin daɗi duniya da lahira duniya kamar kamar wai alheri yake musu a istidraji yake musu hatta qala alaihim al'umr wato Allah na musu har sai lokacin da wato shekarun su za su ja su tsawo fagatarru bi zalika su zan sun rubu da wannan cewa wato Allah na kamar allolin su nake kare su shine Allah ya ce afala ya rauna anna na'atil abd shin ba sa gare kafirai anna na'atil abd muna zuwa ma ƙasa naqsudu ardahum muna zuwa ma ƙasar su na kusuha min atrafiya muna rarrage muna rage ta mina tsarafiya daga gefenta bil fathi wato Allah na ba annabi sallallahu alaihi wasallam budi kasar quraish kasar larabawa a hankali a hankali a hankali Allah na ba annabi sallallahu alaihi wasallam wato bu ina bude mishi ta bi tasriqil muslimin alaiha musulmi suna samun rinjaye akan wayannan kafirai a wuraren nan wa usnad amal al-jaysh jiyush rasul ila nafsihi ta'ala ta'ziman lahum nan Allah ya jingina rundunar sojojin manzo zuwa shi manzo kanshi domin ya ƙara girmama sha'aninsu isharatin ila annahu bi qudrati ya nuna cewa da ƙarfin shi ne wa fihi ta'zimin lil jihad kuma akwai girmamawa ga yin jihad da mujahidin da masu jihadi afahumul ghalibun shin basu ga yanda muke cin ƙasar su a hankali a hankali a hankali ba afahumul ghalibun to su ne za su samu jinjayi wal jawabu la balla nabi wa ashabu jawab shi ne a annabi da sabon shi su ne za su samu rinjaye kun ga cikin wannan aya shi ma akwai ilimi da mu'jizoji da yawa afala ya rauna anna na atil arda law kusuha min atrafiha shin basu ga inda muke zuwa wa duniya ko ƙasa muna rage ta daga gefen ta ba afahum galibun shin su ne za su zama wanda za su rinjaya tana da ma'ana biyu ma'ana wato wanda kamar yadda annabi ya zo manzo Allah malik ya rubuta annabi radiyallahu anhu wanda qatada shi ya kawo wannan sannan kuma akwai ma'ana zahiri yau an duba in ka duba kasar a gefen teku na Pacific Ocean akwai wani abu da suke kira ring of ring of fire ring of fire wuri ne wanda kullum ana zanzan girgizan ƙasa wuta na fita a cikin teku ƙasa na ragewa shi ma a talafil a gefen wannan to in har Allah ba sa ganin wannan mu'jiza cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya san wannan al'amarin an gaya mishi to amma in mun tafi a tafsirin qatada wanda malai zo da shi hikimar da za mu samu shine in kana yaƙi in kana yaƙi ka yanka zuwa wa ƙasa ala atrafiha atrafiha kun ga yanzu matsalar mu kasar nan dajin dajujjukan da ke kasar nan su suka buwaye dajujjukan kuma su ne suka zama ma'awa wurin da duk masu ta'addanci can za su koma ni tun abin kafin ya tsamari abin da na hango cewa muna da mutanen da in ba mu sauri muka riske su ba to maƙiyanmu za su riga musu riske su in ka bar yaronka ba ka mai tarbiyya ba to shaidannu za su ma yaronka tarbiyya sai na ce mu sauri mu riske wayannan mutanen mu shawo kansu kafin maƙiya su same su to abinda muke magana a yanzu maƙiyan nan sun same su maƙiyan nan sun same su saboda haka abinda ya kamata a yi gwamnati ta yi yunkuri za ta yi sojojin daji forest guards wannan hanya ce mai kyau a forest guard din nan ya kamata a ɗiba daga kowane ɓangare sannan kuma dajukan a dinga shiga dajin al'atarafihi daga gefen daji a yi santiri a kama shi in ya tabbata ba wani daga daji zai fito shi ko gari kamar misali dajin birnin gwari in an girka sojoji a wurin forest guard ba za su bar wani ya fito daga dajin bai shigo gari hakanan ba za a bar wani daga gari bai ce zai shiga daji in an yi ɗan lokaci kuma sai su ƙara gaba a hankali a hankali a hankali har sai su cinye dajin cikin lokaci kaɗan kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya cinye ƙasar quraish a hankali a hankali advance amma an ce a wai rana ɗaya ne za a cinye garin gaba ɗaya to da ka je nan sai su tarwatse sannan na biyu maganan a jefa bom ma bai tashi ba domin in ka jefa bom a daji da kai da terrorist ɗin ɗaya kuke da kai da shi duk ɗaya kuke ba jefa bom ɗin ne kuka ga ya kai ga nan tudin biri ba jefa bom ne ya kai aka kashe su ba drone ya zo yara suna maulidi da mata kusan yara da mata suke yin su drone drone yana da kamera ya zo jefa bomb ya sake zagayowa bayan minti talatin mazajen da suka ji an jefa bomb suka ji yara sun mutu ya mata sun mutu sai mazajen wasu daga gona suka zo su kawo agaji da ɗauki da suka zo sai sake dawa jefa na biyu mutum ɗari da wani abu suka mutu jefa ban wannan yakin kafirai ne ya za a yi wuri akwai mata da yara da tsofaffi ka ce kai da wam za ka yi yakin su dole ka ji ma wanda bai je gani ba saboda ka irin wannan na'atul arda nan kusuha min atrafiha mu rage daga gefenta ana shiga a hankali a hankali a hankali a hankali kun ga yanzu da za a sa sojoji a manafiz lokutan da za su suke fitowa ba wanda zai fito domin an yi santiri an yi trench da kana fitowa za a gama da kai saboda ka in ba fitowa ba magana kuma sake sake sata musu mutane sai kuma nan gaba dan ƙara gaba a kawo wasu tsaya baya a ƙara gaba a kawo wasu tsaya gaba shi kenan cikin ɗan lokaci kaɗan za ka ji babu mai gwamnati ta kame daji kama wake zai fitar da wannan makudan kuɗin da a fitar da tiriliyan ɗaya tiriliyan biyar tiriliyan uku a yi wannan gara sun ce a siyo tukano jirgin sama mai jefa bom lokacin buhari shi ne aka yi dala miliyan ɗari biyar jikin shi na makarkata ba a ma nemi izinin majalisa ba amerika lokacin trump ɗin yana can aka bashi aka bashi kuɗin nan sai daga baya na ji senate president don dai a rufe asiri suka koma ci amerika suka yi takardun eh sun saka hannu da sunan da sunan senate kuma jiragen nan ba wai gaba ɗaya za a bayar ba a hankali za a bayar ba ma kuma bayan tsofaffi da aka dawo mu lokacin mun fara shiga jawo wa'annan mutanen nan daga barna mun fara shiga mun gane sai kuma amerika suka ce wannan jiragen kada a yi amfani da su a kashe civilian amma ne in terrorist ne su kuma wurin amerika terrorist shi ne duk wanda musulmi in terrorist ne shi kenan sai gwamnatin ta zo ta ce mutanen dajin nan terrorist ne don a jefa musu bam kuma mu da muke kokarin a shiga a koyar da su addini sai zama in ka shiga ko ma mai kai ko tarfon kai ko mai kai da su kai ba ka zama mai so sun hana alheri ya shiga su kuma sun zo da bom sannan bom ɗin nan ba abin da ke ƙarawa sai ƙara hargitsa su sai ƙara kesa zuciyarsu domin duk wanda ka jefa mai bom to shi kuma sai inda karfin shekara shi sa muna gode wa gwamnati yanzu da ta ce za a yi forest guard amma abinda za a ce wa gwamnati magana ba ta isa umar bin khattab ce la khaira fi takallumi haqqin la nifaza lahu da faɗi gaskiya amma ba aiki da shi bai da amfani gwamnati ta yi gaggawa ga yara nan cikin suna jira a yi masu gadin daji kuma gashi Allah ya nuna mana yadda aka ce wa college ku ga yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake samun garin ku kasa a hankali a hankali yana ci haka ake cin gari a ci a kama a ci a kama to wani haka sai kaga dukkan dajukan Najeriya an samu zaman lafiya kuma wanda zai kawo da ake nan zaman lafiya su kuma mu iya tarbiyyantar da su mu koya musu addinin musulunci da abin da ya kamata mu yi wannan kafin mu rufe akwai Sheikh Abubakar Gumi College ta Cancanci College za su fara course na diploma na larabci da na turanci da na kuma library science da na islamiyya za a fara karatu 26 ga wannan wata saboda haka mai son ya yi diploma a gashi na an kawo shi kusa tana kuma tana haɗin gwiwa da ahmadu bello university saboda haka kamar an fara jawo ahmadu bello university ne kusa da gidanku wanda yake maza da mata muna fata a raba ajin maza da ajin ne mata daban Allah ya bada ikon yi manan yaya mai cutar nymphomania za ta yi idan ba ta ne ba ta shirya aure ba a musulunce sa'annan a likitance akwai hanyar da za ta iya bi nymphomaniac mace ce wadda Allah ke mata sha'awa da namiji fiye da al'ada wadda aka saba to in ba ta da aure annabi sallallahu alaihi wasallam dama ya yi ya ce a yi ɗayan azumi yawan azumi yana karya sha'awa amma ba abin da ya fi mata kamar ta samu ta aure kuma ya wadaba in za a yi auren nan a samu namiji zakara sosai mai ƙarfi a ƙarta ce samu na ranko kuma harija da harija da kwanji ba za a ji kunya ba a nan ba za a ji kunya ba Allah ya taimaka
Allah ba da lada.
alhamdulillah
ka rabu da shi alayi ba abu masu
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين يا إخوتي في الدين يا باندرا بأمدر دين إلى مؤندي أن من أعظم ما يتقرب به العبد إلى الله تعالى nder ko ɓuri mangu ko ɓattinta neɗɗo yaago siniɗo muɗum baɗal imani ɓaawo o nuɗɗini makko التعلم دينه وثبت عند وارت دينه ولا يكون ذلك على وجه صحيح هبتا قدوة البنغل إلا بالدراسة الفقه سيف جنجي دبت فقه لأن الفقه هو علم الذي يبين لنا كيف نعبد نعبد الله على بصيرة جن دبت فقه كانج كل تئن سنوه دورتن آه، سنين أميدن دو بصيرة ande no gareten nangarɗam ande no sumortoɗen ande no giggortoɗen to suɓi keɓi en fa kasiru minan nasi ɗuɓɓe nder aduna yabuduna allaha eɓe ɗon ndewa seniɗo ala jahalin dow siya andal dow jahilci wa yagauna fi haɗa'in sai ɓe paɗɗo nder wofere tabaɗul ibada tum nden ɗo wofere sai nde wanna ibada maɓɓe ko rewki seniɗo maɓɓe aw tanqusu ajrahum ko ɗum usta barjari maɓɓe julde nden nde waɗi amma e ustanima barjari wa rubbama sallal insanu sinina ay neɗɗo no juula e duuɓi ɗuɗɗi wa huwa yajahalu rukunan min arkani salati amma o annda ko ɗume nder farluji julde aw shuru- aw shuruɗan aw sherɗan min shuruɗiha ko annda goɗɗum sherɗude sherɗaji majje ودراسة الفقه تحصل المسلم من ذلك تجاو كدبت آدين شنيد واتك فقه إذن دون فدو نتدو يانو كندر ونري وتجعله يا عبد الله على علم ويكين تجنجي دبت فقه تسيع دروا شنيد دو أندل يثبتنك فعليكم بتفقه من الكتب المعتمده kal ahadarihim umra on janguki defte nde ko moye jam'i majje tun innaji ibabaji in ɗo andi ahadari in ɗo andi ismawi in ɗo andi isiya fur wala mo andaɗe wuro ko moye ɗe ɗon godi to jangen ahadari wal isiya jange isiya wal ashmawiya jange ismawi wal risala e risala li ɗalabatil mubtadi'ina gi waɗitake bida an koyen wa ammal kibaru dullabati fa muhtasar khalil yugonim amma ɗaliɓe en mawɓe datiɓe ɓe goɗɗini nder defte to deftere muhtasar heƴi en modibbo iɗon janngade ñande teddude to ndi julirde sultan bello ginnohono ma ɗaɓɓi to modiɓɓe moɗon toon janngo kawaida janngo ahadari janngo simaw nano e watta wiya o annda no cenortoɗo o anna goɗɗo no garton dina قال الله تعالى على الأمين في وما كان المؤمنون لينفروا كافة قل لا تاكت أدني دل كنو دفور برب دل إن على سكاب إن على رب فلولا نفر من كل فرقة جندم هبتا وند أماتوري منهم دغا نرمت دائفة ليتفقهوا كم تداروا بأن نبغار دين في الدين بجانغ دين ما ولينذروا قومهم ɓe keptina aduna maɓɓe isa rajaw to ɓe garti ileyhim yago to maɓɓe la allahum yahdaruna ko ɓe kula e rew e jaggaraki ceniɗo dow jahalu wa fagana llahu ceniɗo heptina en fi taalumi dinihi fo yowa en dow ɗaɓɓutuki andal dina makko wa taalimihi wa hadana llahu allamiɗo heptina en wa iyakum i onon lima yuhibbu nder ko o yiɗi wa yarda o jaɓi majjum ginno emi nodda fulɓe codon kawa'ida codon ahadari codon jango to modiɓe moɗon to en ngaɗay on ɗon ndewa ceniɗo dow siya anndal dewɗo ceniɗo dow siya anndal ceniɗo jaɓata diina muɗum assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh وعليكم السلام
ne duk yana haɗi ai a wannan abin ne na salisu na salisu kai tambaya kafin kafin a yi addu'a akwai mai tambaya guda ɗaya Allah ga ta malam wanda yake cewa a, mutum ne bai aure ba amma Allah ya bashi Allah ya bashi dukiya shin da aure da aikin haji wanne ya kamata mutum ya fara gabatarwa tambayar shi da ɗaya kenan sannan shi tambaya ta biyu me matsayin mutumin da ya karatu ya yi digiri digirgir har zuwa masters ma ya yi amma bai iya karatun alkur'ani ba
na farko dai walillahi ala nasu hajjin baiti man istata'a ilayhi sabila hajji ga wanda yake yana da karfin dukiya shine wajibi akan shi amma aure sunna ne saboda ka sai ya fara yin wajibi kafin ya sunna a wanda ya digirin digirgir bai iya karanta qur'ani ba me yake nufi domin Allah ya ce faqra ma tayassara min alqur'an domin waɗansu suna can suna fatauci waɗansu can suna yaƙi jihadi ba kowa ne zai iya zama a ce faƙihi ba kuma na bisa kalmarin da Qur'ani ya ce falaula na fara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fi din wato ta'ifa ne za a ce za su iya zama manya-manyan gwanaye na fiqihu na hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na Qur'ani da Larabci ba kowa ba ba kowane al'umma ba amma duk da haka mutane sun ka koyon Kur'ani ko baka iya ba koyon shi ma lada ne kuma ladan nan aliful lamun ne kowane harfi lada goma saboda haka wanda bai iya ba ya dukufa ya yi kuma kada ya ɗauka wannan digirin da ya yi da na farko da na biyu da na uku a wani fanni kada ya ɗauka shi ma ba aikin addini ba ne shi ne muka karanta Kur'ani ne shi ma kuma farda bil kifaya ne kuma ya ɗauki ilimin nan da ya shayi ne lillahi don ya taimaka wa addini musulunci kun ga Allah ke ta wa anzal al-hadid fihi ba'sun shadid wa manafi'u lin-nas wa liya'lam Allah man yansuruhu wa rusuluhu bil ghaib da ƙarfin nan iya sarrafa ƙarfin nan ma zaka taimaka wa Allah da manzon Allah kaga ko me physics da chemistry su ne suke wannan ashe kowane ilimi mutum yana da kyau amma kuma duk da haka ya koyi Qur'ani ya karanta shi iyakan yadda ya sauka gare shi
na kamar akwai ɗalibin makarantar nan da ake kiran shi Mustapha Idasu Giwa a gidansa ya kone kurmus a sashi a cikin addu'a Allah mai da shi Allah mai da mai musu alkhairi akwai malam Ahmad mai magani shi ma bai da lafiya a sashi a cikin addu'a akwai wasu bayan Allah ko wata baiwar Allah ko wani bayan Allah ya kawo atamfa guda biyu sannan da yadi guda biyu ya kawo huluna guda biyar da takalma guda biyar da jaka guda ɗaya da siga aya biyar da kuma gero da masara a cikin leda don na tambaya da na ga an sa gero da masara to da zan faɗin ce gero da masara ba iyaka to sai na tambaya sai aka ce a cikin leda ba ne yar karan ne saboda ka duka an kawo musu addu'a Allah ya saka musu alheri inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima allahumma salli ala muhammadin wa ala azwajihi wa zurriyyatihi كما صليت على ابراهيم وبارك على محمد وعلى ازواجه وذريته كما باركت على ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار آمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب اللهم منا روقك كبام لافيا da zaman lafiya wanda ba su da lafiya Allah ka ba su lafiya akwai yatimar barista um, Abdulrazak Ado jiya ta rasu a nan cikaji aka yi sallar jana'izanta wanda yake yana zuwa shi ma ɗalibi ne a nan makarantar Allah gafarta mata Allah ya fi mata duk wanda suka mutu Allah ya fi musu Allah ya gansu mu kuma Allah ya kyauta mu wanda muka haɗu a nan wurin da wanda suke kallon mu a cikin shasha da shauransu muna roƙon Allah duk wani mai bukata ta alkhairi Allah ya biya mishi bukatarsa wannan ƙasa ta mu Allah ya zaunar da mu lafiya wannan nahiya ta mu ta arewacin Najeriya da muke cikin matsaloli Allah ya fidda mu cikin matsaloli rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab wallahu alladhi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wash shahada huwa arrahmanur rahim wallahu alladhi la ilaha illa huwa al malikul quddus السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين